الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin maliki baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu ta'ala muna cikin karatu cikin kitabu zakati mun zo kan gabar fadar malam da ya ce wa yu'ayyinul mudiru shaharan na'am bismillahir rahmanir rahim wa yu'ayyinul mudiru shaharan yuqawwimu fihi urudahu wa yadum wa yadum dainahu wa nadahu wa law dirhaman na'am malam yana bayani dangane da abin da ya shafi wato 'yan kasuwa waɗanda za su fitar da zaka malam ya ce wa yu'ayyinul mudiru almudir shine mai jujjuyawa ɗan kasuwa wanda alladhi la yastaqirru bi ainihi ardun wala ainun wanda kuɗi ko kadara ba sa tabbata a hannun shi wannan shine almudir dan kasuwa wanda yau in kaga kudi a hannun shi kaga dubu dubu na miliyan kaga jim'i kusan guda goma kaga miliyan goma a hannun shi gobe in ka zo zai iya cewa ba ko miliyan ɗaya a hannunsa saboda ya je ya siyo kaya yanzu yau za ka iya shigowa shagon shi kaga shinkafa ta kai tan biyar amma gobe idan ka zo ka za ka tarro ko tan ɗaya babu abin da ya sara bai huce 'yan bakuna ba wanda saboda shi dama kayan shi na saidawa ne kuma kudin shi hado na siyan kadara ne to wannan shine almudir to malam yace wa yu'ayyinul mudir almudir wanda yake mai jujjuyawar kasuwa wa yu'ayyinu shaharan yana ayyana wata guda tsawon wata guda zai tsaya ya dawwimu fihi urudahu saboda yayi wa kadarorin shi kima dukkan su gabaki daya mun gane da kyau idan ya zama to mutum yana harka misali yana sai da suminti ko yana sai da tal ko yana sai da abinci irin su shinkafa irin kayan kwali ko yana sai da hatsi ko yana sai da karahuna ko yana sai da magani da sauransu to yanzu in ya zama to a cikin watan ramadana yake fitar da zakka to tun cikin watan sha'abana gabaki ɗaya zai tsaya ya yi lissafi taf kadarorin shi yanzu ya saro kaya daga Nigeria na kusan miliyan biyu to bayan da ya saro su ba zai musu kima irin yadda yake saida su a yanayin yanzu wanda in suka zo su siyan a tari da yawa suka zo siye a kan sari ga yadda yake sayar musu to sai ya buga kayan nashi akan haka nan bayan da ya siyo shi ba daga can bayan da yake sayar da shi kwara-kwara ba zai mai kima yadda yake sayar da shi waɗanda suke zauwa kan sari yana siyar musu a kaza kaza kaza to sai mai kima din nan mun gane da kyau wa yadhummu dainahu sai kuma ya hada bashin da yake baiwa jama'a irin wanda suke zauwa su ɗauki kaya bayan kwana uku su zo su yi balas wanda muka yi magana a kansu a karatu wanda ya gabata wanda waɗansu za su zo su ɗauki kaya ladi ladi yau ladi in suka zo za su ɗauki sabon kaya kuɗin da za su kana yau na kayan da suka ɗauka ne satin da ya huce kuɗin da za su kawo rana ta yau na kayan da suka ɗauka ne na yau kuma ba su wani kaya mun gane da kyau a nan yana magana akan bashi allazi yurja qabduhu wanda ake kaunar amsar shi ba irin bashin da ya tafi yawo ba ba a san lokacin dawowar shi ba wanda ba a san lokacin dawowar shi ba wannan fala zakata alaihi kamar yadda muka magana akan wajen gabar da yace man makasa dainuhu ahwalan fala zakata alaihi amma ad-dainu alladhi yurja qabduhu fa innahu yadhummuhu fi malihi alladhi kana bi yadihi yana hada shi cikin dukiyar shi wanda take hannunsa a yanzu irin misali ka sani cewa waɗanda suke ɗaukan bahuna na gyaɗa duk ranar ladi suna zawa su yi balas to yanzu dan wa'insu sun ɗauki kaya na miliyan biyu wanda ka san wannan kayan iya ya yi gudu ne ranar ladi za a zo a maka balas to har su za ka yi lissafi ciki wana bahu sannan kuma ya hada kuɗi wanda yake gari a hannunsa kuɗi gari a hannunsa ya ce walau dirhaman ko da dirhami guda ɗaya ne yanzu in ya zo kawai lissafi zai yi mun kawo kadara yanzu muna da kwai kadara a cikin shago ta miliyan takwas an amshi kaya wanda ake yin balas a kan shi don sati-sati ko don sati biyu na miliyan biyu yanzu muna da miliyan goma yanzu ga kuɗi tsatsuba gari a hannun shi yana da miliyan ɗaya to in sai ya fitar da zakka ta miliyan goma sha ɗaya gane da kyau yauwa shi ne ce walau dirham wato komin ƙanƙantar abin da yake hannunsa na kuɗi shi ma zai yi lissafi da shi ne ko da dirhami ɗaya ne zai haɗa da su ne da wannan kadarar ta shago da wanda take cikin suto a rufe da wanda yake bi bashi wanda bashin da almurjuhu qabduhu wanda ake kaunar amsar shi nan ba da jimawa ba da kuma kudin da yake hannu na'am fa in kana la yanaddu lahu shay'un fala zakata alayhi malam yace fa in kana la yanaddu lahu shay'un to idan ya zamanto ba wani abu na kudi wanda yake hannunsa gari ba shi da kudi gari ko sisun kobo a hannunsa babu yanzu fala zakata alaihi babu zakka a kai shi to yanzu wannan kuma hallo ya koma wajen bayani akan abin da ya shafi almudir din waɗansu daga cikin mudara din mudir mai jujjuya kasuwa kashi-kashi ne yanzu akwai wanda za ku ga cewa kasuwancin shi iya sallah-sallah ne sallar azumi da sallar layya wani za a kawai anan da yake kasuwanci sai ya siyo kaya ya tile amma sai ƙarshen watan ramadana zai fito da shi da kuma farkon watan zulhijja zai fito da shi ko wanda za a ga cewa sai yi wata biyar wata shida ba su yi kadara ɗaya ba ma a wajensa amma duk da aka ce an su yi kadara ɗaya a wajen shi to wannan kadara ɗayan za ta iya ba shi jarin da za ta iya ba shi ribar da wanda ya shekara yana yana kasuwanci irin ƙananan kasuwanci ba za su iya samun wannan jarin ba zuru wanda suke sai da telamlika wanda ya zamanto yana da kwai kamfani na telam-telam da ake saidawa za ga lokacin sai a yi sace guda ma wani bai zo su yi telam guda ba ma wanda yake sai da motoci in ba gurin hada-hada ba wani sai ya sha hudu ma ba sai da mota ɗaya ba ma to irin wannan in ya zamanto yanzu lokacin da zai fitar da zakaɗin gabaki ɗaya dukiyar tashi ya siyo motoci da ita sai zaman to ba shi da kobe a hannun shi kuɗi gari sannan kuma ga bashishika da yake bi wancan shi ma zai kawo wancan satin na gaba wancan shi ma zai kawo wancan satin na gaba to yanzu duka babu zaka a kai shi yanzu ba zai fitar da zaka ba har sai ya amshi kuɗi wanda yake gari sannan kuma sai ya fitar da zaka amma ba zai tafi ya ramce ba saboda ya fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyar shi na'am والمرصع والمرصع إن قلم وزن تقد... تق... نعم نقده زكاه وانتظر وانتظر بجواهره بجواره البيع نعم وإن جهله ولم يمكن نزعه فالأظهر التحري شي كان مالا يتي والمرصع آه مكاي وندا أكا ميتانسي da an ce almurassa shine yamma a yi daro na jauhari ko na lu'ulu'i ko na bakin karhe ko na ɗaya daga cikin dai abubuwa waɗanda suke ana yin kaya da su sai kuma a mai tantsi cin baki da zinari shine almurassa to yanzu dukkan daro ko kwano ko sulba wanda aka mai tantsi da zinari ko azurfa to in ulima waznu na ƙadihi zakahu idan an san nauyin kuɗin nasa in an san nauyin kudin nasa in an san iya zinarin da aka yi mai tantsin da shi to zakkahu sai ya fitar mai da zakka a lokacin da lokacin shekara ta yi a lokacin da ya dace da ka fitar da zakka saboda dama zinari da azurha su ne kudin to yanzu in dai an san iya abin da aka narka na zinari wajen yi wa wannan daro ko wannan kora ko wannan silba ko wannan tire din wajen yi mai tantsi to sai ka fitar mai da zakka wantudira bi jawahirihil bai'u amma wannan jauhar din wannan lu'ulu'i din ko wannan gwalagwalai wanda ya zamanto su ba na zinari ba ne su kuma wannan sai a jira sai an sayar da su sannan sai a fitar da zakarsu wato abin da yake nufi a nan yana magana akan wanda ya zamanto yana harkar kasuwanci na sai da kayan ado irin kwanuka irin tararruka irin sulbobi da sauransu to in ya zamanto akwai tararruka na alfarma wanda aka musu tantsi da zinari ko aka musu tantsi da azurfa to saboda zinari da azurfa su ne kudin dama to in har an san iya azurfar da aka kada aka narkar da ita wajen yin wannan tantsi din ko an san iya azurfar da aka kadar da ita wajen yin wannan tantsi din to yanzu koramci ne zuwa zai yi sai ya fitar da zakar wannan abu mun gane da kyau amma shi wannan daro ɗin wanda aka yi shi da addurru da lu'lu'i ko aka yi shi da jauhari ko aka yi shi da murjani sai a jira sai an sayar da shi sannan kuma sai a fitar da kansa mun gane da kyau wannan daron kenan da aka mai tantsi din wa in jahilahu wa lam yumkin naz'uhu to idan ya zamanto ya jahilci iya adadin zinarin da aka narka aka wa wannan daro ko aka wa wannan tire tantsi da shi aka tambaye shi zinarin na nawa ne ya ce bai san shi ba bai san adadinsa ba shi dai tabbas an narkar da zinari an yi tantsi da a wannan daron wancan shi kuma an narkar da azurfa an yi tantsi an mai cin baki da shi amma bai san iya wanda aka ɓadda ba sannan kuma sai ya zamanto wa lam yumkin naz'uhu ba zai iya yiwuwa ba a cire wannan tantsi din ba tare da an bata wannan daro ba tunda zai iya yiwuwa a fitar da shi amma kuma idan aka fitar da shi shin daren zai zauna lafiya kalau ko ko za a bata shi ma'ana wa fa in amkana naz'uhu biduni an yafsuda al'ina yunza idan zai yi wa a cire shi a cire wannan tantsi da aka yi saboda a auna shi ba tare da wannan makayi ba da aka mai wannan tantsin ya lalace to shi kenan sai a cire to amma in ya zamanto la yumkin nasuhu biduni an yafsu da ina ba zai iya yiwuwa ba a cire wannan abun ba tare da wannan makayin ba ya baci saboda in aka ce a cire shi dole sai makayan ya langwaze ya yi lamba ya yi kaza ya yi kaza daga ƙarshe ya bayar da cewa ya lalace ma wannan ba zai yi ba a cire shi kenan za za a yi fal'azharu at-tahri malam yace al-azhar wato zance wanda yake mafi fitowa fili mafi bayyana shine at-tahri a lokacin kirdado kawai zai yanzu sai shi yanzu mai kayan ya yi kirdado ya yi lissafi cewa kawai wannan dinari din ya kai kaza ya kai dinari uku ko ya kai dinari hudu wanda aka narkar aka yi wannan tantsi din ko ya kai dinari biyar ko ya kai dinari shida gwargwadon girman tantsi din gwargwadon girman makayi kenan wannan shi zai kirdado kawai aka waɗansu daga cikin malamai suka ci yanzu kenan masalar shi ne za a bar abin ba tare da an cire shi ba tunda cire shi zai bayar zuwa ga lalacewar wannan abin to shi kuma da ya lalace ba amfana da shi ba a can sannan kuma wajen saidawa ya zamanto ya yi kashi to gwanda a yi kirdado da saboda dama addini na musulunci ya halatta kirdado wajen abubuwa da dama irin abin da ya shafi a taharri wajen sayar da ɗiyan itatuwa na dabinai wanda suke jikin mahaifiyarsu bayan sunnana kafin a fige su an ce a za a iya yin wato a taharri za a yi kirdado a kirayo waɗanda suke masana kirdado wanda sun san yadda dabino yake kafin ya bushe da kuma wanda yake bushashe sai su yi kirdado to shi ma haka nan za a yi a wannan lokacin zai ce wannan zinari ɗin wanda aka narka kawai ta yi kaza shi kenan sai a fitar mai da zakka mun gane da kyau na'am wa qila maqsudu minhuma minhuma mutbu'un na'am wa yush matbu'un ba mutubu matbu'un na'am wakila waɗansu daga cikin malamai suka ce al-maqsudu minhuma wato wanda ake nufi da shi daga cikin su waɗannan guda biyun imma wannan tantsi din imma wannan daro din da aka yi shi da murjani to wanda ake nufi daga cikin su matubu'un shine abun bi ma'ana al-aktharu huwa al-matbu' wal aqallu tabi'un yanzu sai ayi lissafi yanzu idan aka ce an ɗauki wannan wannan daro din zai yi jaka ɗari biyu amma in ya zamanto baya da tantsi bai huce jaka hamsin yanzu wanne ya fi tsada kenan tantsin shi kaɗai ba jaka ɗari da hamsin yana yanzu daro ɗin kuɗinsa shi ne jaka hamsin to yanzu a nan al'aƙallu sai ya zama to tabi'un sai ya zama to daren gabaki ɗayan shi za a fitar mai da zaka a wannan lokacin amma in ya zama to daro wanda yake irin wannan mai tantsi ana saida shi jaka ɗari biyu wanda ba da tantsi ana saida shi jaka ɗari da hamsin in sai ya zamanto zinari ɗin shine akal tantsin shine kaɗan amma darin shine mai girman kuɗi da yawa to yanzu a wannan lokacin sai ya zamanto zakkai shi sai an sayar da shi za a fitar da ita mun gane da kyau yawwala na'am
wa yushtaratu na'am wa yushtaratu fil ma'adini tisalun nili a annai نيلا ويشترط في المعادن اتصال النيل مم.
وكمال النساب للحولة فإن أخرج دونه فلا زكاة حتى يخرج تمامه na'am نعم. أو يكون عنده ما يكمله قد حال حوله na'am balan Allah ta'ala a jikansa da rahama ya ce wa yushtaratu fil ma'adini ittisalun ni- nail wa yushtaratu ittisalun nail an sharɗanta sadewar wato samuwa fil ma'adini a cikin baramu yana daga cikin sharuɗa na fitar da zakka ta baramu abinda ake haƙowa a ƙasa na arziki irin zinari irin su azurfa wanda za a ga cewa irin yanki na jado ana samun waɗannan abubuwan to an sharɗanta cewa kafin a fitar da zakarsu shine zamanto jijiyar da mutum ya bi wajen tonowa wannan arziki ɗin jijiya ce guda ɗaya bai zamanto ba an samu jijiyoyi da dama jijiya ce guda ɗaya amanna take da juna to yanzu idan har ya kai nisabi to sai a fitar mai da zakka wa kamalun nisabi da kuma cikar nisabi an sharɗanta ya zamanto an samu kamalun nisab cikar nisabi in ya zamanto ba a samu ba cikar nisabi a cikin jijiya ɗaya to ba za a haɗa wani guri ba da wani guri a ce a fitar mai da zakka guda ɗaya mun gane da kyau wajen tonowa arziki na ƙasa abubuwan da aka sharɗanta a kai shine ya zamanto ramin da mutum yake tonawa bular da yake bi ya tafi a ita ce yake samun arziki yake samun arziki shi kenan har ya zamanto ya samu cikar nisabi ya kai dinari guda ashirin ko ya kai dirhami ɗari biyu yanzu a wannan lokacin kuma sai ya fitar mai da zakka shi ranar biki ranar zane sha yanzu biya yanzu ne a ranar da ake tona a rannan za a fitar da haƙƙin Allah a ciki mun gane da kyau shine yace lal haula yace ba a ba a sharɗanta abin da aka tono shi na arziki daga cikin baramu ba sai ya cika shekara sannan za a fitar mai da zakka abin da ake tono shi cikin baramu wannan shi a ran da aka fito a ranna ake a ran da aka fitar da shi a ranna ake fitar mai da haƙƙin Allah matukar dai ya kai iya adadin da dukiyar da ake fitar mata da haƙƙin Allah ciki ya kai dinari ashirin ko ya kai dirhami ɗari biyu kamar yadda muka faɗa. Na'am. Hmm?
فإن أخرج دونه فلا زكاة حتى يخرج تمامه Hmm. Fa in akhraja dunahu idan ya zamanto ya fitar da ƙasa da nisabi. Ya zamanto ya fitar da dinari goma ko dinari sha biyar ko dinari sha bakwai ko sha takwas ko sha tara. Wanda wannan dunan nisabi ne, lam yasil ila nisab, lam yukmilin nisaba. Mun gane da kyau?
نعم
to fala zakata alaihi babu zakka akan wannan alherin da ya samu cikin baramu hatta yukhrija tamamahu har sai ya fitar da cikar nisabi ne har sai ya fitar da dinari 20 daidai ko sama da dinari 20 ko ya fitar da dirhami 200 ko sama da 200 sannan zakka take wajaba akan shi amma ya zama ta samu dinari 10 ne ko dinari sha biyar yanzu wannan ba zakka ta wajibi a kan shi zai iya fitarwa ya yi tabarru'i wajen tabarru'i kwa daga wani zuwa ga wani ya sha bambam wani zai iya bayar da dinari daya a matsayin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan alheri da ya sa a samu wani zai iya bayar da rabi wani zai iya kasawa gida uku ya bada kashi daya wani zai iya ɗaukan dinari biyu ma ya bayar to ala kulli halin wannan shi sawa kai ne الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات wannan sadaka ce ta sawa kai mun gane da kyau to babu zakka wanda take ta wajibi akan shi hatta yukhrija tamamahu har sai ya fitar da cikar nisabi din aw yakuna indahu ma yukammiluhu ko kuma ya kasance ko kuma ya kasance a wajensa akwai abin da zai iya cikar da nisabi din wanda kada hala hauluhu hakika shekararsa ta kewayo a wannan mas'ala ce wanda take khilafiya tsakankanin malamai a malikiya wajen abin da ya shafi shin zakka ta baramu kayan da aka haƙo shi a cikin baramu na arziki za a iya cakuɗa shi da irin dukiyar da take hannun mutum yake kasuwanci misali yanzu mutum yana da kwai kuɗin da ya kai dinari takwas ya kai dinari takwas sai ya zamanto kuma yana da kwai ya samu dinari goma sha biyu a cikin baramu wanda dinari takwas ɗin nan kuma ya shekara a hannun shi yana kasuwanci da shi ya mallaki misali wajen jaka ɗari takwas ɗauka dinari ɗaya jaka ɗari ya mallaki jaka ɗari takwas yana kasuwanci da ita yanzu da ya je shi jado sai ya samo dinari goma sha biyu to shin zai fitar mai da zakka ko ba zai fitar mai da zakka ba waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba zai fitar da zakka ba saboda kowanne daga cikinsu yana cin gashin kansa yanzu shi wannan baramu bai kai iya nisabi ba sannan kuma ba a haɗa zakka ba a haɗa kuɗi wanda yake gari wanda kake kasuwanci da shi da abin da ka tono shi a yanzu na arziki mun gane da kyau kamar yadda ba zai yiwu ba ka haɗa kayan da ka noma a bara da na bana yanzu bara mu ɗauka mutum ya samu kai kai ya samu sanhu saba'in da shida a gonar shi yanzu zai fitar da sanhu nawa ne sanhu bakwai zai fitar to yanzu bana kuma a ce ya samu sanhu saba'in da biyar nawa zai fitar bakwai ba za a ce ba to ai na bara akwai shida da aka biyo shi bashi ya ce ga hudu ga biyar na yanzu kenan aka hada ya kai sanho akwai goma can ga shida nan ga biyar kenan goma sha ɗaya ba a ce fitar mai da zaka ba za a yi haka nan bugu to haka na irin abin da ya shafi zakata baramu da zakata kayan ta ta harkoki na kasuwanci kuɗi hannu wanda kake kasuwanci da shi to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa za a iya hada su ala kulli halin wannan matsala ce wanda suke khilafiya tsakankanin malamai wanda kuma wanda suke ganin cewa ba a hadawa sun fi yawa sama da waɗanda suka ce za a iya hadawa da na'am نعم وتضم المعادن وإن تناءت محلها كالزرع وغيرها بشرط اتصال النيل نعم وإلا استقل كل بحكمه والأظهر أن الندرة كغيرها na'am وقيل بل تخمس والعصوه تخميس قليل الزكاة نعم rikazi نعم قليل الركاز وكثيره mm, wa urudihi وأروده to mm, ana ga sai mu kwana nan wato damu da ma'adin insha Allah ta'ala a karatu na gaba sai mu kai zuwa ƙarshen eh, fasali abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya sanar da mu kusakuran wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk